بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجاب أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba uku ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 445 wanda ya daidai da sha uku ga watan maris shekara ta 2024 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da Alhaji Halilu ɗan iya Community Center wacce take dogere a nan jihar Adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, rayuwa a ƙarƙashin inuwar alƙur'ani da ƙoƙarin haskakuwa da hasken shi, da ƙoƙarin fahimtarsa fahimtar da ake sa ran a ƙara samun kusanci ga Allah, ta gadar mana da tsoron Allah, ta tsabtace zukatanmu, ta tsabtace tunaninmu, tsabtar da za ta bayyana a kan gaɓanmu da ayyukanmu na yau da kullum. wannan shine wayu zakihim wayu allimuhumul kitaba wal hikma ko kamar yadda zamu zo mu ƙara ji a karatun yau insha Allah idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata a mun tsaya a daidai gabar da muke bayani akan ayar farko ta suratul juma'a yusabbihu lillahi kenan ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-qudus al-aziz al-hakim sai dai kafin nan muka fara da wani bayani mai muhimmanci wanda yake da suna maliki sai tattaro 'yan dangi a yan gida ɗaya a cikin surorin waɗanda suka kamance ceniya da juna ta wajen buɗe surar mana ayar farko ko kalmar farko sai nemo ‘yan uwan wannan surar da suka yi tarayya a wannan kalmar domin haka ya bayi zuwa ga samar da ko dai ta ilimin ƙur'ani ko ta fikihu ko kuma wata fa'ida dai mai matuƙar mahimmanci a imace. sai muka ambaci cewa wannan sura tana daga cikin al-musabbihat ko al-sabbihatu sab'a ko as-sitt ma'ana surorin da aka bude su da tasbihi idan ka dauka cewa su bakwai ne ma'ana surorin da aka bude su da kalmar tasbihi ko umarni da tasbihi ko kuma bada bayanin cewa ana ma Allah tasbihi kaga duka bakwai sai su shiga babu laifi akar makalla dan tuna mana su farko isra'i na'am bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila al-masjidil asra bi 'abdihi laylan
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
wannan hadith kenan ko so na'am bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا حسبك الحشر كان جكتك بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
kenan ko na nawa kenan muka an samu hudu
بسم الله الرحمن الرحيم ما السماوات ومن
نعم القدس القدوس العزيز الحكيم نعم biyar kenan suratul بسم الله الرحمن الرحيم سب-
yusuf يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هو الذي خلق منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن wannan tagamun الرحيم kenan ba na'am سبح اسم ربك الأعلى سوى
ya zuwa kwakwalwa ta wanda tun da nake a duniya ban taba tunanin shi ba sai yanzu kuma yana da alaka da surorin surar farko fa'ida ce akan ya kafin mutum babu hanya ƙura'ani hausa ce kun san a surar farko subhanallazi asra bi abdihi Allah ne yake tsarkake kanshi da kanshi kaga a duk tasbihi mafi kololuwan darajar tasbihi shine na da kanshi da kanshi to sai aka bude sai aka bude to sai aka samu sabbaha sabbaha guda uku kwakwalwar mai sauraro ta fahimci cewa tintini fa tun fil azal akwai halittun Allah da tintini sun kutsa cikin bautar Allah ta bangaren tasbihi karka bari a barka a ba sabbah kaga fi'lu madi sai aka kawo mudari'i yusabbihu an yi jiya ana yi yanzu za a yi gobe sai aka samu guda biyu to in aka gama wannan sai mene sai kai kai sabbih isma rabbikal a'la kun gane akwai hikima mai girma a nan fa'ida ce wacce ina jin ni na daɗe ma ban samu fa'ida da na ji daɗinta irin wannan sai aka kawo sabbi isma rabbikal a'la a ƙarshe wadda wannan yake nuna bayan kaji kayan halittu sun riga sun yi da yau goma za su gaba da yi to kai sai ka arce a guje ka fara tasbihi kai ma shine wanda ne muna cewa gina da Allah ya Qur'ani wa tammat masbika sidqan wa adla wa basamil ali kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat daga ina ba yadda za a yi ka juya ka gani ko wata matsala ko wani deficiency ko wani gyara la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wanda wannan kuma yake tabbatar da cewa har karu shekara 100 200 har illa ma sha Allah rayu da Qur'ani ka gama ka gama haskakuwa da hasken kana nan a gaba wani yazo ya dasa shi ma haka fa za a kai kolo farko da wannan littafin ba iya kudinka iya shagalinka iya abinda Allah ya haskaka maka shine abinda zaka samu sai muka ambaci hadith aka ruwaito al-imamu tirmidhi ya fitar inda yake cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance hadithin al-irbab bin sariya yake cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance sau da yawa a kowane dare yana karanta al-musabbihat waɗannan surorin guda bakwai misali mun ɗauka bakwai to sai a ƙarshen hadithin sai aka ruwaito cewa manzon rahama sallallahu ya ce akwai wata ayar da iya daga da kimarta ya fi an mutatan kuna tunawa ko sai muka ce wasu ayan wasu ayoyi ne yana da kyau mu fahimci cewa idan aka ce aya wani lokaci za a iya ayoyi biyu a ce mata aya a larabci ko aya uku karkai mamaki din an ce misali an ce akhiru ayatin min surati al-baqara sai kuma kaji an ce amanar rasulu ayoyi biyu kenan so aya wani lokaci zai iya daukan ɗaya zai iya daukan biyu bisa yanayin inda maganar ta to anan sai malamai ka tattauna kan cewa wace aya manzon rahma sallallahu alaihi yake nufi shin ayoyin suratu al-hashr ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم له ملك والأرض وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت shine zaka dauka aya ɗaya ne huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin amma kuma an yi shimfida da lahu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wannan ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce a a saboda ayoyin ƙarshen suratul hadid sun fi bayyana buwayar Allah da mulkinsa da ikonsa ko da ƙasaitarsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe su da faɗinsa subhanahu wata'ala والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم din hadisin ya inganta hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar ya ruwaito ne daga malamin Sali ibn Hujr daga Baqiyah ibn al-Walid malamin hadisin ce hadisin yana da isnadin hadisin yana da matsala daga Baqiyah ibn al-Walid daga Bukhari bin Sa'ad daga Khalid ibn Ma'dan Khalid ibn Ma'dan shi daga Abdullahi bin Abdurrahman bin Abi Bilal shi kuma daga Al-Irbad bin Sariya to shi Baqiyatu bin Al-Walid yana da matsala a karin isnadanci yana tadlisi kuma wa qad ana ananatul mudallis sannan ga Abdullahi bin Abdurrahman bin Abi Bilal ina shi a cikin waɗannan wasu illoli ne na isnadi waɗanda suke raunata shi da wannan malamai suke hukunci akan rashin ingancin wannan hadisin a takaice kenan to jiya na ambaci cewa waɗannan ayoyin na hadid wanda Allah subhanahu wata'ala ya zayyano sifofinsa da sunayensa na ambaci cewa ayoyin suna tafiyar da damuwa suna tafiyar da ni dai wannan nayi ban san so adadin sa ba duk sanda zan samu kaina a cikin wata damuwa da na da zarar na tuno da waɗannan ayoyin nukan ji an markaɗe min damuwa ta gaskiya nukan ji fushi ko wani bakin cikin ya tafi ko kuma wani abin da nake ganin shi da kuma sai in ga yanar ke dakkan dakka ya zama ba komai ba kuma ba da abin da ayoyin suka kunsa to ina ba jin mai son ya rika samun hanyoyin da damuwarsa za ta tafi shi ma ya rika la'akari da waɗannan ayoyin ya rika ƙoƙarin haskakuwa da hasken waɗannan ayoyin akwai alkhairi akwai albarka a cikin haka da muna da lokaci da mun ɗanyi wani Uh, workshop ɗan takaitacce ka ga yadda waɗannan ayoyin za su tafiyar maka da damuwarka uh, idan kai la'akari da abin da suka kunsa to amma ina tsoron idan muka shiga wannan workshop ɗin ko tattaunawar uh, ya kasance kuma ya cinye mana asalin karatunmu wanda kuma wannan by the way discussion ne ma'ana magana ce ta gefe Allah ya samu dace amma dai a takaice ayoyin suna Allah ne yake makansa kirayi yake tabbatar da kadaituwarsa da fifikonsa akan dukkan halittu da yanda yake masanin sarari da bayyane sarari da boye ba abin da yake boyuwa gare shi da yadda kuma ya siffanta da rahama da jin kai da ya ƙara tabbatar makansa da cewa shine kadai ya ambaci mulkinsa da ƙudurarsa da buwayarsa sai aka ta zayyano sunayensa da siffofinsa Allah ya ƙara mana fahimtar littafinsa ya ƙara mana kusanci zuwa gare shi kafin mu ci gaba akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci wanda yake da alaƙa da tsoron wanda jiya muka ambace shi mun yi tambaya cewa shin wannan sunan na suratul juma'a yana da alaƙa ne da sallar juma'a ko ko yana da alaƙa ne da ranar juma'a inda yan uwa suka ba da ansa wasu suka ce sunan yana da alaƙa ne da sallar juma'a wasu kuma suka ce yana da alaƙa da ranar juma'a bisa wasu dalilai jiya muka ambaci cewa muka la'akari da idan nudiya lis salati wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima sai aka rinjayar da cewa surar ta kasance tana sunan yana da alaka ne da sallar juma'a to amma abin da yafi daidai shine ɗayan biyu ko dai a ce sunan yana da alaka da ranar juma'a ne ko kuma a ce yana da alaka da duka biyun ne amma ba sallar juma'a kaɗai ba da ce a jiya mun ambaci cewa akwai ilimi na musamman wanda malaman ƙur'ani suke haɗaɗa zance a kan shi wanda yake da alaƙa sunayen surori to sai suke bayani cewa a dukkan ƙur'ani su editan wacce sunanta yake da cikin ranakun sati to in kan sai ka ce ashe suratul juma'a tana da alaka ne da rana abinda yake ƙara tabbatar da wannan sai suka ce a ai a cikin surorin qur'ani akwai surorin da suke da alaka da lokaci a cikin awa 24 mu ko dai wal fajr ko dai wallai ko dai wal asr ko dai washamsi wa buhaha ko da sauran irin waɗannan dawabbu to sai suka ce a ce ga sunayen lokuta ga kuma sunayen rana wannan shi yafi da a ce babu sunan rana ma'ana rana daga cikin kwanakin sati a cikin sunayen surorin ƙwar'ani wallahu ta'ala alawa abu na ƙarshe da za mu ambata a kan babin na wanda yake da alaƙa da suna shine idan ka kalli surar da take kafin suratul juma'a wace sura ce suratul saf me ma'anan as-saf na me ma'anan as-saf sahu yawa sahu to sai surar gaba ita kuma wace sura juma'a to idan ka dauka akan sallar juma'a ne saful juma'a sahun sallar juma'a kuma karanta wa ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'im wanda wannan shi ma yana da alaka har yanzu da mun ilimin surorin qur'ani ku yi haƙuri mun ɗan abin nan ko amma fa'ida ce mai kyau surorin ƙur'ani waɗanda a yadda aka jera su idan kai la'akari da surar da take kafin wannan sai surar gaba za ta iya ba da jumla mai ma'ana yanzu kamar wannan safful juma'a ka gani tahun sallar juma'a yayi yayi daidai kamar yadda Allah yake son bayan waɗanda yuqatiluna fi sabilihi saffan فهكذا يحب عباده الذين يصفون صفا يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة من قال ثم الله ينسان صف الجمعة إرم ودنن فائدوجين سنة ديوة القرآن الأباب سونا ين سورور القرآن مثالي akwai ‘yan biyu akwai ‘yan uku mana surori guda biyu waɗanda idan suka haɗu sunayen suna ba da mana misali tauba sai wace sura yunus taubatu yunus daga bakara sai wace sura bakaratu ali imran eh mana bakaratu ali imran kaga ta bada ma'ana mun fahimta daga nan sai wace sura ma'ida nisa'i sai wace sura ma'ida nisa'ul ma'ida matan da suka harbe a gaban akushi a gaban faranti za su ci abinci ma'idatul an'am gara akushin da aka zuba wasu raguna za a bankararru za a ci misali hajjul mu'minina nur hajjul mu'minina nur in alal hikaya ne hajjul mu'minuna nur suratul hajj suratul mu'minun nur suratul nur aikin hajjin mu'minai haske ne ga rayuwarsu juma'atul munafiqina taghabun arama ya kalkace da dariya hadda tafi arama da kun ka ce Allahu akbar juma'atul munafiqina taghabun juma'ar munafikai asara ce ba ta da bani juma'ar munafin munafikin da bai yi imani da Allah akwai wani akwai naba'un nazi'ati absun ƙware naba'un nazi'ati absun labarin fiskarai abu ne mai sanya bakin ciki a fuska naba'un nazi'at absun absun abasa absun shine aikin murtake fuska to labarin mala'iku masu fizgarai wannan yana tafiyar da walwalan fuska wannan jama'a takaice yana nuna mana faɗin ilimin ƙur'ani da yadda ma'abota an bushe ba jiya da yau da gobe suna nutso a cikin ilimin ƙur'ani domin fitar da fa'idoji tun daga sunayen surorin tun daga sunayen ƙur'ani harfansa kalmominsa sunayen surorin har zuwa ƙarshe wallahu ta'ala alawala na'am akramakallah Allah ya ce yusabbihu lillah
bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardil malikil kudusil azizil hakim. Dukkan wani abun halitta, sawa'un yana sararin samaniya ne da cikinta da sammai bakwai gaba ɗaya, da duk wani abun da yake cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya da abun da yake tsakaninsu. To, dukkansu suna ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi. wanda daga cikin sunayensa da siffofinsa shine ƙarfin mulki da buwaya da isa da kasaita tare da kuma tsarki da tsarkakuwa daga dukkan wata siffa waya siffantuwa da duk wata siffa ta kuma mai hikima asalin maganar asalin maganar in ƙur'ani bane ma fi السماوات وما في الأرض يسبح لله mun gane ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim to amma me yasa aka gabatar da yusabbihu asalin magana ta yau da kullun shine a fara gabatar da mai aiki wane yana jin kaza wane yana yin kaza abin halitta da suke sararin samaniya sammai bakwai da ƙasai da abin da ke cikinsu dukkansu suna ma Allah tasbihi kaga to zai zama mafi samawati wa mafi al-ardi yusabbihu lillahi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim to amma me yasa aka fara gabatar da yusabbihu dalili wallahu alam yana da alaka da ayar karshe har yanzu jama'a ilimin qur'ani akwai ilimin da yake la'akari da abinda aka bude sura da shi da abinda aka rufe sura da shi yin la'akari da wannan yana fasa maka wata kwakwa mai ruwa mai zakin gaske bari mana misali guda ɗaya saboda yanayin lokaci sai mu ci gaba Allah ya ce ar-rahman wace sura kenan suratul rahman da me aka bude surar da sunan ar-rahman allama alquran akar makalla da me aka rufe sura arrahman na'am fabi ayi ala rabbikuma tukazziban تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام
تبارك اسم ربك ونسونا ني البركة يكاسيتا البركة ستيويت ونسونا Ar-Rahman kun gane da sunan ma'ana an buɗe surar da ambatan sunan sai aka rufe surar da albarkar sunan da abinda sunan yake bayuwa zuwa gare shi kuma me ke tabbatar da wannan me aka fi maimaitawa a suran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni'ima baiwa alkhairi da wace wace ni'ima wace albarka wani wani alkhairi ne na Allah kuke karyatawa da wani suna ne aka samu albarka da ni'ima da sunan ar-rahman to da haka da farkon surar da tsakiyar da ƙarshe duka sun hada akan tabbatar da wannan suna to idan muka dawo surar mu an bude da yusabbihu lillahi aka rufe da وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين fa'idoji guda uku a takaice ta ɗaya wannan ayar tana ba da labarin ƙisar da sahabban manzan rahama sassalan wasu daga cikinsu lokacin da aka ba da labarin cewa ga wani ayari daga cikin daga ayarin fatauci ya zo ya dawo da dukiya daga nima da alkhairi da falala suna cikin hudu ba sai wasu da cin sabai aka fita domin aje a ji labarin ganima a abin nan to idan wannan aka yi la'akari sai ya kasance yusabbihu ma'ana mai da tsaya da sallar da rashin yin sallar da bautar mai bauta da rashin bautar duka ba a saboda me saboda yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu to abin da ke tsakanin da abin da ke ciki duka suna ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi saboda haka inna Allah la ghaniyun 'anil alamin inna Allah la ghaniyun 'alamin Allah ya wadatu daga ibadar mai ibada da tasbihin mai tasbihi kayi ko baka yi ba dama ba a bukata idan kayi ka bauta ma Allah to kai ne kake amfanar da kanka da ibadarka fa'ida ta ɗaya kenan ko wa idza ra'aw tijaratan aw lawan fadhu ilayha wa tarakuka qama qul ma 'inda Allahi khairum min al-lahwi wa min at-tijara abinda yake wajen Allah yake jiran bayin Allah na kwarai na falala da alkhairi da albarka yafi duk abinda kuke gani na dattin duniya to wannan gabar tana da alaka da tasbihi kamar ana so a ce da kai yanalul abdu ma indallahi bitasbih bawa idan yana so ya samu alkhairi a wajen Allah to zai same shi ne da tasbihi fa'ida ta uku wallahu khairur raziqin Allah shine mabubbugar arziki shi ne wanda mafi alkhairin masu azurta dama ba mai azurta in ba shi ba to alkhairiya a nan alkhairi ba ana nuna akwai wanda yake mai alkhairi ne sai Allah yana gaba da shi a'a alkhairiyatul mutlaqa alkhairi na kai tsaye mabubbugarsa daga Allah arziki kenan ko da duk wani alkhairi to sai malamai suka ce wannan jumlar da aka rufe ayar surar da ita tana da alaka da jumlar farko na surar ko kalmar farko ta surar ita ce kalmar tasbihi ashe daga cikin abin da yake kawo arziki yake kawo budi a rayuwa shine yawan tasbihi misali yanzu da ake cikin kuncin rayuwa rayuwa ta yi ta zama wani iri mutum ya tambayi kanshi a ranar sau nawa yake tasbihi me ke tabbatar da cewa tasbihi yana maganin talauci me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da damuwa me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da kunci yana koran talauci na ɗaya hadithin aliyu bin abi talib da matarsa masoyiyarsa fatima da suka zo wajen manzara masu salama cewa ga fatima hannunta di ya yi kaushi ya yi kaza ya yi kaza saboda ba ta da mai taya ta aiki ga manzara masu salama an ji labarin cewa kuma wasu bayi sun zo so bari su zo su roƙi alfarma daga mahaifinsu sallallahu alaihi wasallama ya ba su bawa daga cikin bayi domin ya taya su aikin gida wata kuyanga wacce za ta taya fatima aiki ko kuma a ɗan samar musu da wasu tsaba a hannu wanda za su amfana da shi za su iya neman wanda zai musu aikin misali wanda shi kanshi wannan hadisin karatu ne a rayuwar aure amma ba maudu'in mu bace a takeice manzon rahama sallallahu alaihi wasallam me ya basu sai ya basu tasbihi da tahmidi da takbiri ku je in za ku yi bacci ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 sannan ku yi takbiri Allahu akbar 34 abinda aka ba su kenan kana jin sun kai kuka ne inda ba waraka to likitan da ya bada maganin bai san maganin ba da aka ba su maganin gowa sun dawo sun ce ya rasulullah har yanzu matsalar tana nan ashe maganin ya cike rayuwa ta yi kunci bawan Allah matsala ta yi yawa ka sirfafi tasbihi ka rike tasbihi har sai ka ji zuciyarka tana ƙoshi wallahi yana faruwa ka ji tana ƙoshi da tasbihi ka ji kana jin gardin tasbihi kana jin ɗanɗanansa ka riƙa jin Allahu akbar wallahi yawan tasbihi har rage yunwa yana yi jama'a wallahi da gaske da gaske yana sanya ƙoshi yana san wani abun sai ka rasa mata yadda za ka yi bayaninsa akwai wani kumburi na daɗi kumburin daɗi da cika da zuciya take ji idan ta yawaita tasbihi na confidence ɗaya daga cikin abin da yake haifarwa ne mana yana ba da ƙarfin zuciya da kuzari da abin me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da kunci ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين manzar hama sassalama ne mahalicinsa yake ce da shi mun sani ya Muhammad annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu abubuwan da suke faɗa na yasassun maganganu suna cutar da kai kai dan adam ne kana tasirantuwa da maganganu waɗanda ba su da daɗi ka ji ana taɓa mutuncinka zuciyarka tana kuntata tana jin ba daɗi menene magani fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin ka rika yawaita tasbihi saboda haka duk lokacin da kaga yan uba yan uba anan ba yana nufin yan uwanka na bangaren uba ba a'a yan uba negatively yan uwa yan uba waɗanda suka saka a gaba masu son su ga kaza ne a rayuwa wallahi alazim jama'a daga cikin abin da yake tarwatsa mummunan shirin su wallahi tasbihi jama'a kun san meye tasbihi kun san girman tasbihi kun san albarkar tasbihi a rayuwa kun san matsayin mai tasbihi a bainar inda yake rayuwa mai tasbihi ba mai yawaita tasbihi har surrounding ɗinsa yana tasirantuwa da shi ba warai da gaske mai yawan tasbihi ballantana kuma a sama shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yake magana akan mala'iku a wajaje daban-daban a littafinsa daga cikin manya-manyan siffofinsu da ya ambata shine yawaita tasbihi indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun Allahu akbar Allah ya ce waɗanda suke wajen shi mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bauta masa wala yastahsirun sannan ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahar mecece ibadar da aka ce ba sa girman kai ita ce tasbihin yusabbihuna al-laila ay yusabbihuna Allah laylan wa nahara suna ma Allah subhanahu wataala tasbihi daren su da ranar su da yinin su la yafturun tunda an ambaci la yastahsirun da la yafturun to ma'anonin da bambanci la yastahsirun wa la yastahsirun ba sa gajiyawa la yafturun idan suka fara level daya har karshe shikenan ba kasa gajiya ita ce yanzu misali nazo na fara tilawa sai can in dan yanke in dan huta to shi ne istihsar babu wannan ko kuma idan na fara volume ɗin murya ta misali yana level mataki na goma can sai ka ji ya koma tara can sai ka ji an yi yayi la'asar haka ko to a su ala na matsin wahid har abada haka la yafturu shine yusabbihuna yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturu hakanan Allah subhanahu wataala yace wataral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim alladhina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim tasbihi tasbihi to bayin Allah nan mala'iku kenan babu komai tare da su sai tsarki sai martaba sai daraja sai kusanci ga Allah amma duk da haka kullun dare da rana suna ma Allah tasbihi to shin anan ka fahimci cewa ba a buƙatar tasbihin ka to su ma din na mala'ikun ba a buƙata jidda kuma inda a babun ma'aunin buƙata ne to da an fi buƙatar nasu saboda su bakin mai tsarki ne babu saban Allah to su ma nasun ba a buƙata shi yasa Allah ya ce yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ma Allah tasbihi tare da godiya gare shi godiyar an ba su damar su yi tasbihi godiyar an ba su dama su yi wannan aikin mun gane Allahu akbar tasbihi shine ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta na ƙasa ka tabbatar masa da duk wata siffa ta kamala da isa da izza da buwaya da kasaita da kudura shine ma'anar tasbihi yasa tasbihi mafi daraja shine tasbihin da baki yayi furici da shi zuciya da kwakwalwa suka taya baki wajen hararo da halarto girman wanda ake tsarkakewa mun fahimta babu wani abu jama'a da zaka kalla gabas da yamma kuji da arewa face yana ma Allah tasbihi alam tara anna Allah yusabbihu lahu من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله أكبر wani jemage wata kurciya wata hasbiya wani kanari wani aku wata tantabara da kaji tana tasbihi suke ma Allah kullun qad alima salatahu wa tasbihahu وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه الله يشي باب وانا أبو face yana ma Allah tasbihi sai dai ku ne ba kwa gane cewa tasbihin yake ma Allah yanzu idan aka ce wa in min shay'in yanzu abinda yake sunan shi shay'un ya isa a ce masa wannan wani abu ne me adadinsa wata kwayar ƙasa shai'un ce duk wani ƙarfi shai'un ne duk wata halitta shai'un ce duk wani ruwa da ka ganshi haɗa shi aka yana da ɗigo shi ma shai'un ne duk wata iska shai'un ce ta yaya ba za ka tsarkake mahalicinka ka tabbatar masa da siffar kamala ba bayan kana jin kana daga kai ka kalli halittar sama kuma ka san tunda tarihi yake har zuwa yau ba wanda ya taba ce maka kaga saman nan ni na halicce ta khalaqa samawati wal ard shi ya halicci samai da kasa ta yaya ba za ka tsarkake Allah kai masa tasbihi ba bayan kana ganin dabbobin da suke tare da kai ka san Allah ne ya halicce su wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqi al-anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين تام بزاك ما الله تسبيه با bayan idanka yana daga kai ya kallo duwatsu kaga wani dutse baki kaga wani dutse ja kaga wani dutse mai layi layi ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود تايا بذاك ما الله تسبيه با كنا غنم تيكو كنا غنم مرج البحرين يلتقيان kuma ya ce maka shi ya yi ba wanda ya taba cewa kaga kogin nan da suke haduwa ba sa haɗewa wannan mai zaki wannan mai gishiri gishiri ya ce aini na halicce ba wanda ya taba faɗan wannan ta yaya ba za ka yi Allah tasbihi ka tsantsanta ibadarka zuwa gare shi tare da kaɗaita shi da tuno da kamalarsa da ƙudurarsa bayan kana ganin yadda kana ganin ƙasa kana takata in kai manomi ne ka je ka haƙa ƙasa ka birne tsabar da za ka birne gobe ta fito waye ya baka damar ka haƙa ƙasa waye ya ba ƙasan dama ta riƙe tsabar waye ya ba tsabar dama ta hudo ta fito waye ya ba ta dama ta tashi wani ruwaye ya shayar da ita ya aka yi wannan masarar ta yi zaki ya aka yi wannan ba ta yi zaki ba ya aka yi wannan lemun mai ruwa wannan mara ruwa ya aka yi wannan apple ɗin mai tsami wannan mara duka ruwa ɗaya suka sha tuska ko yuska bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul waye kai dinnan ya baka damar kai magana da nike magana nan waye ya bani dama waye ya bani damar in kalle ka in ido na ya gani din in na kalla waye yake ba kwakwalwa ta damar ta karbi sakon abin da idan ya gani alfikiru ya insanu lau atlaktahu muta'ammilan fi qudratir rahmani la khada'ta ijlalan wa tasbihan lahu subhanahu rabbun azimu shani يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان mai hikima yake cewa kwakwalwarka da tunaninka da zaka sakin musu sakar musu linzami tunaninka ya shiga duniyar tunani su je su maka farautar tunani su dawo muta'ammilan fi qudratir rahmani kana kokarin zurfafa tunani akan ikon Allah da mulkin sa da buwayarsa labata ijlan wa tasbihan lahu da zuciyarka ta zube da jikinka ya zube a gaban Allah ijlalan saboda girmama Allah wa tasbihan da tare da tsarkake Allah da yi masa tasbihi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah rabbun azimu shani ubangiji mahalicci wanda yake azimu shani wanda al'amarinsa ya ɗaukaka mulkinsa da ikonsa sun kai mulki sun kai buwaya ya'lu wa la yu'la wa jalla uluhu wa sifatuhu kamulat bila nuqsani mai hikima ya ci gaba da bayani ya ce ka tsaga kai ka kalli halittar sama kai ka kalli ka za ka ya dinga bayanai ya ce har ya zo inda yake magana waye ya halicci ba tare da waye ya ba matar ciki ba tare da tsakanin mace da namiji ba wannan yana tabbin Allah da mulkin mulki da buwa da su suke tasiri ba abinda da na zahiri ba wannan abin jama'a waɗannan bayanan cikin sirrin tasbihi wanda yake ƙara ma zuciya hanzari da kasashe wajen taima harshe umarni ya yi tasbihi saboda haka yanzu da suka fi wannan bayanin na kowa ya wani subhanallahi al'azim duk bayan yi wannan bayanin na ce ka ce subhanallahi hamdihi subhanallahi al'azim za ka ji akwai wani sabon zuciya take samu yanzu wanda da ba ta samu me dalili saboda ka zurfa tunani akan mulkin Allah ikonsa da kasaitarsa to in wannan ke yi yanzu shi ake sarka lokacin da kake cewa subhanallah to wannan jama'a shi yake bambanta tsakanin tasbihin wane da tasbihin wane wane zai yi tasbihi daya duk abin da yake kusa da shi zai yi tasira wani kuma yayi dari amma babu lami babu komai saboda zuciyar bata nado ikon Allah da jin tsoronsa ba lokacin da ake tasbihin abu mai mai shine in za ka yi tasbih za ka yi istighfari bayan halartowar zuciya ka yi da yaƙini da sakankancewar zuciya cewa Allah buwayayye ne ya isa ya kaisa ya kasaita ku tuno hadithin Shaddad bin Aus lokacin da manzon Allah sallallahu yake ba sahabbai bayanin sayyidul istighfar kun san sayyidul istighfar ai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant duk wanda bai haddace wannan bai sauri ya haddace mecece bushara manzon Rama sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya faɗi wannan zikirin wannan istighfarin wa qalaha muqinan biha ta yaqini ka fada sai ka mutu ta rana ta fadi kana aljanna haka yace wannan istighfarin da dai tare da yaqini shine ashahid wanda concern tare da yaqini sai ya mutu kafin wayewar gari dan aljanna yaqini jama'a mu musammeye yaqini mu koye shi Khalid ibn Ma'dan ɗaya daga cikin manyan malaman fiqh malaman hadisi yake cewa ta'allamu al-yaqin ya ku jama'a ku ko ku je ku koyi ilimin yaqini ka ta'allamuna al-Qur'an kamar yadda kuke koyin Qur'ani da ilimin Qur'ani to ku je ku koyo ilimin yaqini din ilimi ne sai ya ce fa inni ata'allamuhu har yanzu dinnan nima ina koyan ilimin yaqini me yasa yaqini yake da wannan matsayin dalili shine spinal cord shine kashin bayan dukkan ibadarka shine kashin bayar addu'arka shine kashin bayar bayan zikirinka da tasbihinka yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard kaji dai cewa duk wata halitta da take bayan ƙasa ko cikin ƙasar ko saman ko sammai duka suna ma Allah tasbihi daga cin halittun nan akwai halittar da ba, hisabi a kanta amma tana ma Allah tasbihi to kai bawan Allah da ni mai magana da akwai hisabi akwai zinubai tare da mu shin kana ganin ya kamata ka rika sanin adadin tasbihinka a rana bai kamata ba daga wayewar gari ba yanzu nawa kai tasbihi yanzu dan Allah wanda yayi so dubu da ka kalle shi yanzu kaga alaman kai wani ya gaji saboda yau ya tasbihantu ko kaga yazo ya zube a masallaci ya gaji ya azumin na yau ai nayi tasbihi misali ba ba wannan daga yanzu kawai ka je gida in ka tashi anan so nawa zaka yi tasbihi jama'a mulzim tasbihi akwai albarka akwai alkhairi akwai farin ciki akwai murmushin zuci akwai walwala akwai kariya akwai ya ishe ka falawla hu kana min almusabbihin la labitha fi babihi ila yawm yub'athun Allah yake cewa Yunus ba din ya lizumci tasbihi ba da bai fita daga cikin kifi ba kai ma yanzu kana cikin cikin matsalolinka fitanka ka lizumci tasbihi za ka samu mafita kalizm subhanallahi bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi bihamdihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi adada ورسله وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته